السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتم من هنا لتافين لامية العرب زام طولا دقا عند مقصيع آه baiti ɗaya da muka kwana na ƙarshe a kamar yadda shamfara ke cewa tawafai na min shatta ilaihi fa dammaha kama damma azwa da al'asari mai manhalu wanda yana maganar ita wannan tsuntsuwa durwa ko kada lokacin da ta zo tana shan ruwa idan ta ji ƙugi da take yi kai ka ce taron jama'a ne taron jama'ar ya ce tawafai na waɗanda suka zo min shatta daga gurare daban-daban ilaihi zuwa ga wannan gurin manhalu mashaya fa damma ita ce ta tattara waɗannan mutanen kama damma azuwa da al'asarima kamar yadda ta tara azuwa da garken raƙuma al'asarima na jama'a kai ka ce jama'a ne suka zo daban-daban da garken raƙuma suka sauka gurin saboda kururuwa fa'abbat gishashen sun ma marar ka annaha ma'asubihi rakbun min uhazata mujfalu a yace fa'abbat gishashen sun ma marar ka annaha ma'asubihi rakbun min uhazata mujfalu e yace fa'abbat a fa'abbat sai wannan durwa ko a ce kana wannan tsuntsun da yake magana fa'abbat sai ta kwankwaɗi ruwa gishashan da sauri shine gishashan e fa'abbat sai ta kwankwaɗi ruwa gishashan da sauri sun mamarrat sannan sai ta juya e shine sun mamarrat sannan sai ta juya bayan ta hukun kudin ruwan nan da sauri ka annaha kai ka ce ita wannan tsuntsuwa rakbun ayari ne na mutane ma'asubihi wanda suka zo daga suka zo da safiya min ohazata daga kabilan nan na ohazata mujifalu suna masu gaggawa ko kuma mujifalu suna masu taron dangi to shine to shi ne da yake ba da misalinta kenan e fa'abbat sai ta kwankwaɗi ruwa shi ne abba kwankwaɗar ruwa shan ruwa kwat-kwat-kwat-kwat shi ne abba e fa'abbat sai ta kwankwaɗi ruwa gishashen da sauri sun mamarrat sannan sai ta juya ka annaha kai ka ce rakbun a wani bugun suna cewa raksun rakbun kai ka ce ayari ne na jama'a ma'asubihi wanda suka sauka da safiya min uhazata daga kabilan nan ta uhazata wasu larabawa ne na yaman wasu kabilu ne na yaman kai ka ce matafiya ne da suka sauka da safe min uhazata na kabilun nan na yaman mujfalu wanda suke masu gaggawa eh mujfalu wanda masu suke masu gaggawa eh wa alafu wajhul wajhal ardi inda iftirashiha bi ahda tanbihi sanasinu kuhalu a yace wa alifu wajhal ardi inda iftirashiha bi ahda tanbihi sanasinu kuhalu yace wa alafu wajhal ardi na saba da fuskar kasa e wa alafu wajhal ardi na saba da fuskar kasa mana ya saba da kwanciya da zama a ƙasa ba tare da ya kwanta a kan shimfiɗa ko wani abu ba saboda haka iya doron ƙasa dandariyar ƙasa ya saba kwanciya a wannan gurin ba a maganar taburma ballantana kuma wasu shimfiɗu wa alafa wajahul ardi na saba da kwanciya a fuskar ƙasa in daftira shi ha lokacin in daftira shi ha akan shimfidar ƙasa eh shine wa alaf wajhul ardi na saba da fuskar ƙasa in daftira shi a cikin shimfidar ƙasa eh ko kuma in daftara shi a lokacin da zan kwanta bi ahada'a ina kwanciya ne da wani irin hannu nitsatsi shine bi ahada'a da wani irin nitsatsen hannu tumbihi sanasinu sanasinu wasu ƙananan ƙasusuwa shine sanasinu wasu irin ƙananan ƙasusuwa marasa ƙarfi ƙwahalu wadda suke busassu tumbihi su ne suke ɗaukaka wannan hannun nawa saboda haka in ya tashi kawai in ya shimfiɗa hannunsa hannunsa shine fulo kawai sai shimfiɗa ya kwanciyarsa shine wa alafu wajhal ardi na saba da fuskar ƙasa in daftira shaha lokacin da na ɗauke ta a matsayin shimfiɗa eh shine daga farshu ne in daftira shaha lokacin da na ɗauki ƙasar a matsayin shimfiɗa bi ahada'a in kan in kan kwanta ne bi ahada'a da wani irin hannu nitsatsi sanasinu wasu irin ƙasusuwa marasa ƙarfi ƙwahalu wanda suke busassu tumbihi su ne suke ɗaga wannan hannun saurakan ya zo shimfiɗa hannunsa shi kenan kawai sai kwance sa kan ƙasa wa a'adil manhudan ka an nafsu sahu ki abun da hahala ibn fahaya musalu wa a'adil manhudan ka an nafsu sahu ki abun da hahala ibn fahaya musalu wa a'adilu manhudan eh وأعدل منهورا كأن خصوصه كآب دهاها لاهب لائب فهي مصل وأعدل إنا ينفل منهورا دون راما منهن شين وأعدل إنا ينفل منهورا دون راما منهن كأن خصوصه kai ka ce ƙasusuwan da ke wannan hannun ki'abun karan tsallake ne shi ne ki'abun karan tsallake da haha la'ibun la'ibun da wani mai wasa da haha ya shimfiɗa waɗannan kararan fahaya musalu yana mai kafa su in ka ga hannunsa kai ka ce karan tsallake da akwai karan tsallake yanzu yara ba su cika karan tsallake ba shine shi a tona rami sai a kafa wani kara a sace kafa wani sai a ɗauki wani a ɗora a kai ina tsammanin Allah da duk wanda shekarunsa suka hau suka kai ashirin da wani abu ko zuwa talatin zai san karan tsallake amma yanzu yawanci yara ba suka amfani da karan tsallake ba da ana karan tsallake da igiya sai wannan ya rike igiya ta nan wannan ya rike sai ka zo da gudu sai ka tsalle sai ka tsallaka wasu kuma suna yi da kara sai a kafa kara a kafa kara abu ne daman wanda yake marar karfi in baka iya tsallakewa ba daman buge shi za ka yi kauce kuma ko ka buge shi ba zai maka rauni ba tunda daman ba abu ne mai karfi ba daman ba a karan tsallake da ici da abin da za a yi karan tsallake da shi abu ne wanda koya ya ka taba shi zai iya karyewa ya faɗi to shine yake siffanta hannayen nasa wajen rauni eh shine wa a'dilu ina yin fulo manhudan da wasu ramammun hannu ka anna fususahu kai ka ce kasusuwan wannan hannun ki abun karan tsallake ne la'ibun mai wasa da haha ya kafa su shine walar da ba da zalika da haha fahaya musalu yana mai kafa su da haha ya shimfiɗa su fahaya musalu yana mai kafa su ko kuma fahaya musalu suna abin kafawa eh fa in fa in tabta isbisham fara ummu qasdalin lamagtabadat bisham fara qabla adwalu فإن تبتئس بالشنفرة أمك أسأل لما اغتبتت بالشنفرة قبل أطول شنفرة فإن تبتئس بالشنفرة فإن إذن أمك أسأل ورياكي ورقورة shine ummu kasdalin uwar kura abin da balabi ke cewa ummu kasdalin uwar kura shine a yaki ummu kasdalin uwar kura fa in tabta is idan ta bakin ciki bi shamfara da shamfara lamagtabadat lamagtabadat ai an samu tsawon lokaci tana farin ciki shine lamagtabadat ai ta yi farin ciki da shamfara sau dewa kabulu kafin wannan lokacin aduwal mafi yawan lokaci wannan yana tunani cewa fa dole in ya mutu sai an ga gurbinsa eh dole in ya mutu sai an ga gurbinsa duk da fashi din dan ta'adda ne zai je ya kashe mutane to kaga in ya mutu za a ji shiru kenan to shine yana zaune sai ke tunanin dab ya ce to yanzu in ya mutu shikenan sai duniya ta shiru wata ran sai a daga tarihi ya ce kai kaga fada shamfara yana nan dakara kuma duk wani dan ta'adda haka ne in ya mutu shikenan sai a ce kaga fatin da aka kashe ne aka samu saukin fitintinu to shi anan yana magana cewa yaƙi ma yaƙi yaƙi ma sai a ga gurbinsa in ya mutu shine abin da Hausa suke cewa za ka ga gurbi na wani aiki ne da wani ne kamata yi shi kenan shi ko baya nan shi yasa ce fa in tafta is bishan fara ummu kasdale ummu kasdale uwar kura shine yaki fa in tafta is bishan fara idan ta bakin ciki da rashin shamfara wasu abubuwa suka taso ta ce tab da shamfara yana nan da yanzu an hada yaki to idan uwar kura shine yaki yayi bakin ciki da rashin shamfara lamagtabadat ai ita wannan uwar kurar shine yaki lamagtabadat ai ta dauki tsawon lokaci tana farin ciki bi shamfara da shamfara kabulu kafin wannan lokacin aduwar mafi tsawon lokaci ai na dade kunna mata aiki ko da na mutu tana bakin ciki da shamfara yana nan da yanzu yaki ya kaure to ai ta dade ku tana bai tana farin ciki da ni gashi shekara da shekaru ina hada yaki to wannan shine abin da yake fada ɗaridu janayatin ta yasar na lahamahu a ƙiratuhu li'ai yi hahun ma'awwalu ɗaridu janayatin ta yasar na lahamahu a ƙiratuhu li'ai yi hahun ma'awwalu ɗaridu janayatin shi wannan mutumin da yake shamfara ɗaridu janayatin korarren laifi ne shi ne ɗaridu janayatin korarren laifi saboda laifin da mutum yake yi an rasa ma waye zai ɗauke shi guda ɗaya kaga dai farko danginsa na mahaifiya ba za su iya rike shi ba danginsa na mahaifi ba za su iya rike shi ba danginsa na mahaifiya ma sun ce ba za su iya rike shi yana cikin su yana irin wannan aika aika ba suka ce babu ruwan su da shi ya tattara ya gudu ya koma jiji to irin wannan mutumin shine ɗaridu janayati wanda kowa neman su yake kowa neman su yake waccar kabilar tana neman saya mata laifi iri kaza waccar kabilar tana neman saya mata laifi iri kaza kamar yanzu ne a ƙasa a ce ga wani mai laifi kwastan suna neman sa saboda me ya shigo da wasu abubuwa ƙasa wanda a dokar kwastan ya bai halatta shigo da su ba sojojin ruwa suna neman sa yana da kes da su sojojin sama suna neman sa yana da kes da su sojojin ƙasa suna neman sa yana da kes da su dss suna neman sa yana da kes da su yan sanda suna neman sa yana da kes da su mutanen gari suna neman sa yana da kes da su yan ƙato da gora neman sa suke yi to irin wannan mai laifin shine ɗari da janaya ce kuma irin wannan mutane akwai su a kowace ƙasa ko a irin ƙasashen mu akwai mutanen da suka yi suna wajen ta'addanci wanda za ka ga duk wani jami'in tsaro su neman su yake to irin wannan mutanen su ne ɗari tujana ce to saboda haka shi shamfara ta shi ɗari tujana ya ce ne korarren laifuka ne kowa neman su yake duk kabila da ta ganshi to tana da wani akwai wani laifi da ya mata take so ta kama shi saboda haka shi shamfara ɗari tujana ya ce korarren laifi ne ta yasar na lahmahu idan ma aka kama shi da za a kaddara a ce yau ga shamfara a hadu to ta yasar na lahamahu za a ga suna cacar namansa a ƙiratuhu kansa li'ayyaha a wace a wace al'umma za a fara bawa humma awwalu li'ayyaha ga wace ce humma awwalu sai wata daban eh humma za a kaddara shi din za a bawa awwalu a farko anan abin da ke nufi ta yasar na lahamahu za a ga suna cacar namansa daman dan caca wannan ya dauka ne wannan ya dauka wannan ya ja wannan ya ja waye da ci shine ta yasar na lahamahu zaka ga suna cacar naman sa aqiratuhu kansa shine aqiratuhu kokon kansa li ayyaha humba ga wacce al'umma guda ɗaya ake kaddara shi awwalu a matsayin ta na farko a yau aka ce shan fara gashi a hannu to a wace kabila za a ba wa ɗaya waccar ya musu laifi waccar ya musu laifi waccar ya musu laifi waccar ya musu laifi su waye za su karbe shi kamar yanzu dai a ce ga wani babban dan ta'adda sojoji suna neman sa yan sanda suna neman sa wancan suna neman sa wancan sai wata ran sai aka ce kalam gashi can wasu sun kama shi ko an rutsa shi a guri kaza gashi a hannu to yanzu awa ɗaya za a bawa a yan sanda za a ba da shi ko a sojojin sama ko a sojojin ƙasa ko a kwastam to shine ta ya sanna lahamahu to shi ma saboda kabilun da ya musu laifi suna da yawa to an kasa tantance ma waye guda ɗaya ma tukun yau an aka ce yana hannu awa ma ɗaya za a ba wa tukun shine ko kuma in wannan misalin ba za mu gane ba sai mu misali da wanda ake bin sa bashi ya ci bashin wancan ya ci bashin wancan ya haɗa bashin kar mutum ɗari a hannunsa shikenan katsam suna ta neman sai ba su kuɗin su kalam sai suka ji an kama shi yana police station in aka je police station for kaga duk wanda yake da wani case da shi zuwa police station zai to a waye ɗaya tuka kuɗin waye ɗaya za a karɓa a bawa kaga duk wanda kaga an karɓi kuɗinsa an bashi to sai yayi da gaske sai yayi da gaske saboda ni abin da yake da shi din bai kai a biya mutane ɗan da suke bin sa bashi ba a kaddaran a ce ana bin sa miliyan ɗari ne kuma gaba ɗaya miliyan goma aka samu a gurinsa kuma duk masu wannan kuɗin sun zo to awa ɗaya za a bawa awa za a hana ina fatar an fahimci wannan baitin so ɗaridu janayatin shi shamfara korarren laifi ne da ya sarna lahamahu za ga ana tatar namansa a ƙiratuhu ƙoƙon kansa da ayyaha humma ga wace li ayyaha ga wace ƙabila ce humma ake kaddara shi awwalu ta farko awa ɗaya za a bawa shi tukun eh tanamu iza ma nama ya kaza uyunuha hasasan ila makaru hehehe ga tagallagalu a tanamu iza ma nama ya kaza uyunuha hasasan ko hisasan ala makaruhihi ta tagalgalu a ila makaruhihi ta tagalgalu a yace tanamu tanamu su waɗannan al'ummar suna barci, e, ko kuma tanamu shi wannan wanda suke nema yana barci. Izama nama lokacin da ya barci ya kaza oyunu ha, idan wannan ƙabila al'umma da take neman sa ita kuma idan ta abu ɗaya yake. E, shi ne tanamu tana barci, izama nama idan ya barci. tanamu tana barci idza ma nama lokacin da shi kuma ya barci ya kaza uyunuha uyunuha idanuwansu su wanda suke neman sa ya kaza yana farke yanzu ana neman barayi yan fashi ko makamancin su lokacin da suke barci ma su ma lokacin lokacin ma neman sa ake ko da yaushe neman sa ake ba dare ba rana in yana barci ma neman sa ake in ma a farke ki neman sa ake shine tanamu tana barci idza ma nama lokacin da ta bacci ya kaza uyunuha uyunuha idanuwansu ya kaza sai ya zamto a farke eh hisasan suna masu gaggawa ila makaruhihi zuwa ga su masa aika aika ta tagalgalu suna masu tsanantawa shine ila makaruhihi makaruhi daga makaruhi abin ki sai a fassara shi anan da aika aika kowa so yake same shi kashe shi shine hisasan suna masu gaggawa ila makaruhihi zuwa ga yi masa aika-aika ta tagalgalu kuma tana mai zurfafa wajen yi masa aika-aika kaga dole an same shi ai gunduwa gunduwa da shi eh shine tanamu izama nama tanamu tana yin barci izama nama lokacin da shi ya barci uyunuha idan wannan al'umma da suke neman sa ya kaza sai ta sake fat sai ta farka hisasan suna masu gaggawa ila makaruhi zuwa ga yi masa aika-aika ta tagalgalu suna masu tsanantawa suna masu zurfafawa wajen yi masa mummunan aiki kowa a ɗana yake da shi kowa ya kura kowa wa ilfuhumu min ma tazalu ta'uduhu ibadan iyadan kahum marrabi aw hiya afqalu wa ilfuhumu min ma ta zalu ta uduhu iyadan ka hummar rab'i aw hiya asqalu wa ilfu humumin shi shamfara wa ilfu humumin ma'abocin bakin ciki ne shine ilfu humumin mutum ne wanda ya saba da bakin ciki e wa ilfu umumin ya kasance mai sabo ne da bakan ciki saboda mai kullum neman sa ake kullum ba dare ba rana neman sa ake za a kashe shi kaga ai dole ba zai zauna lafiya ba shine wa ilfu humumin ya saba da bakan ciki ma tazalu ta uduhu ma tazalu ita wannan bakin cikin bata gushe ba ta uduhu tana zuwa gaishe shi eh ko kuma ma tazalu ita wannan bakin cikin bata gushe ba ta uduhu tana ta komowa zuwa gurinsa iyadin tana mai komowa ka hummar rab'i kamar masassara eh shine ka hummar rab'i kamar masassara ta lokacin kaka'a aw hiya askalu kai ka ce ma tafi masassalan lokacin kaka'a zafi shine nauyi ka san zazzabi idan kaka'a ta fara yi akwai irin zazzabin da ake yi a ce wannan zazzabin nunar gero ne wannan zazzabin nunar dawa ne to irin wannan zazzabin yana da zafi sosai sai ya tafi sai ya dawo sai ya tafi sai ya dawo to shi ma shifara ya ce bakkan cikinsa suna ta zuwa suna dawa kamar zazzabi da ake yin sa lokacin kaka ya ce kai bakkan cikin da suke damunsa sun ma fi zazzabin kaka a nauyi shi ne wa ilfu humumi shi mai sabo ne da bakkan ciki mata zalu bakkan cikin nan ba su gushe ba ta uduhu iyadan ta uduhu suna dawowa zuwa gare shi iyadan dawowa ka hummar rab'i kamar masassarar lokacin kaka'a auhiya askalu ko kuma tahu masassarar lokacin kaka'a manauyi iza waradat asdar tuha summa innaha tasubu fata'ati min tuhaitu wa min alu a iza waradat asdartuha summa innaha tasubu fata'ati min tuhaitu wa min alu iza waradat lokacin da wannan bakkan cikin suka gangaro zuwa gare shi shine iza waradat lokacin da wannan bakkan cikin suka gangaro asdartuha sai na mayar da su summa innaha tasubu sannan sai wannan bakkan cikin su sake motsawa shine summa innaha tasubu sai wannan bakkan cikin su sake motsawa su sake zaburowa su dawo zuwa gare ni fata'ati fata'ati sai su zo mun min tuhaitu ta sama shine min tuhaitu sai su zo min ta sama wa min alu sai kuma su zo min ta ƙasa mana in bakar cikin suka zo ne kamar na matse na mayar da su to in suka sake dawa kuma sai su dawo ta ko'ina eh shine fa in wannan izawara dat idan ta gangaro zuwa gare ni asdartu ha sai na mai da ita summa innaha tasubu sannan sai ta sake zabura ta dawo zuwa gare ni fata'ati sai ta zo min min tuhaitu ta sama e min tuhaitu ta ƙasa e min tuhaitu ta ƙasa daga tahatu ne tahatu ne sai aka yi tasgirin sa min tuhaitu sai su zo min ta ƙasa wa min alu sai kuma su zo min kuma wa min alu ta sama wannan duka an yi a yayi bina'in su ne a haka eh saboda waka ne yayi bina'in su a haka sannan kuma akwai logogi ma daban-daban a matsayin ya ce min to haiti amma saboda akwai abubuwa da yawa wanda shi mawaki zai iya a cikin luga yana da damammakin da mai rubutu na su dai bashi da shi eh iza waradat asda wannan fa in ma taraini fa in ma taraini kab natar ramli bahiyam ala rikatin ahafa wala atana alu فإن ما تريني كبنة الرمل ضاحيا على ركة أخف أحفى ولا أتنأل yace fa in ma taraini ko da kin ganni kabnatul ramli kamar yar yashi shine macijiya ba hiyan lokacin da nake shan hanzi in ka ganda ina shan hanzi kai ka ce macijiya ne shine to fa in ma taraini ko da fa kina gani na kabnatul ramli kamar ‘yar yashi bahiyan lokacin da nake shan hantsi. Alarikacin a bisa taushin jiki, shi ne alarikacin a bisa taushin jiki, jikina ya rarrame ya sirance ya zama ƙarami. A hafa ina zama babu takalmi, shi ne a hafa kafata ta yi faso, shi ne a hafa kafata ta yi faso, wala atana alubana sa takalmi. ko da an ganni fa irin wannan tsarin to fa inni la maula sabri fa inni la maula sabri ajtabu bazzahu ala misli qalbi simi wal hazma af'alu a fa inni la maula sabri ko da kun ganni fa ko da kin ganni cewa gani kamar macijiya lokacin da inke shan hantsi ga jikina mai rauni ne ga faso a kafata babu takalmi yace to fa inni haqiqa fa ni la maula sabri ma'abocin hakuri ne fa inni la maula sabari hakika ne ma'abocin hakuri ne shine fa inni la maula sabari ni ma'abocin hakuri ne eh to fa inni la maula sabari hakika ne ma'abocin hakuri ne ajitabu bazzahu ajitabu ina yafa bazzahu mayafi irin na hakuri ala misli qalbi sim'i kamar kwatankwacin zuciyar kyarkeci. Wal hazma daman himma da azma af'alu ita ce ai abin yi, ai yawanci ba ƙarfin jiki ne yake sawa a ci nasara ba, sau da yawa himma da dagewa da nacewa shi yake sawa a ci nasara. Shi ne wal hazmu af'alu, ai himma da dagewa ita ce a baryi. Saboda haka da yawa wuraren da matsalolin tsaro suka addabe mu ba wai tsantsar rauni ba ne a tsantsar tsoro ne ya sa matsalolin tsaron suka dame mu mutum biyu ko mutum uku sai su shigo gari su kori sama da mutum dubu kaga ko me suka rike ai akwai tsoro irin na mutane saboda haka ba ƙarfin jiki ba himma haka ko da a gurin karatu ne ma haka ne idan aka ce wannan mutumin basirarsa da yake da ita in aka auna ƙarfin kwakwalwarsa a ce yana da basira 70% a ce misali shi wannan basirarsa 70 ne cikin 100 wannan 60 ne cikin 100 wannan 50 ne cikin 100 wannan wanda yake da 50 cikin 100 kaga shine kanin su gaba daya idan ya fi su dagewa da karatu duk sai ya dawo ya zama malamin su su zo suna ta mamaki su rika ganin kamar ma ruhani ne kamar ma ba mutum bane ce kai wani ba mutum bane ai lokacin sa kawai ya bata yayi karatu to abubuwa da yawa na rayuwa rashin jajircewa a tsaya a yi su shi yasa abubuwan ba sa yiwuwa amma abubuwa da yawa koma baya da kaskancin da muke fama da shi sau da yawa ba wai tsantsar kaskancin bane a'a gyaran ne ba maso bi abubuwa da yawa wanda in za a gyara za su gyaru abubuwa da yawa in za a gyara za su gyaru to amma ai kundin bala a tunkari yadda za a yi gyaran ne a yi haƙuri da duk wata matsala da za ta dawo don a cimma nasara to anan muke faduwa eh ya ce fa inni la maula sabri ya ce haƙiƙa ni ma'abocin haƙuri ne aji tabu bazzahu ina yafa bargo na haƙuri ala misal kalbi sami'i a bisa zuciya irin ta kyarkeci wal hazma ai daman himma af'alu ita ce abin yi ba ƙarfin jiki ba tukun himma ƙato ma majiyin ƙarfi madaki idan ya zama rago ‘yan wasu ‘yan ƙananan yara da ‘yan wasu wukaken su ko da sanduna sai su kore shi ya tsere da gudu shi kenan ya tsere da gudu kuma duk su masa ta'addanci su ɗebe masa dukiyarsa su lalata masa rayuwarsa eh shi yasa ake cewa fa in ma taraini idan ma kina gani na kabo na tarramli na kasance kamar yar yashi shine maciji a bahiyar lokacin da nake shan hatsi a larikacin a bisa taushin jiki a hafa na yi faso wala atana alubana sa takalmi to ko da kina gani na haka fa inni la maula sabri to hakika ni ma abocin hakuri ne ajitabu barzahu ina yafa bargo irin na hakuri ala misal qalbi sami'i a bisa zuciya irin ta kerkeci wal hazmu daman himma af'alu ita ce a bari ba ƙarfin jikin ba azma in ƙarfin jiki kuma ya hadda azma shikenan kuma shikenan abu an ƙara wa barna dawaki wallahu ta'ala a'lamu